أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa ranar ladi tsakanin magariba da lesha a nan masjid sabilul huda ga wanka tare da magaran na littafi al'adab al-mufrad na wane man sahib muhammad bin ismail wanda aka yi sanin shi dawa buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yau muna ranar ladi nawa ga rabi awal sha 20 ga watan rabi awal hijira tana da 444 a wancan satin muna mun kare babin fil ansabi mun yi babin hukun rajulu kaumahu muna babi na 188 babi na 100 inda yake cewa babin hijiratun rajul kauracewa mutum ya kauracewa mutum mun yi wani hadisin dogon ruwaye wannan wanda hadisi ne wanda ya zo a nan adabul mufrad kuma ya hoto a jami'ar sahih a can jami'ar sahih ma kitabul adab babu hijira a can ma ya hoto babban littafin na buhari wanda mun karanta wannan hadisin mun fasarta shi sai dai in bukata an iya fasarta shi mu sake mu sake yin shi to zan mu sake kuma kenan dogon hadisin wannan don da wancan shi muka yi da karshe zan mu sake fasarta shi sai mu bi shi amma dai daki-daki dalla-dalla falla-filla musamman tsokan fasara da ƙashin baki da ma'anoni in mun ƙari sai mu hudu ma yi safa da minku da farko dai sai ya ce mu bi shi tare sai ya ce wa hadasna abdullahi bin salihun ƙala hadasni laisu ƙala hadasni abdurrahman bin khalid ani bin shihab daga wa daga ibn shihab wanda aka yi sanin shi muhammadu bin muhammadu bin muslim imamu zuhuri shehun imam malik kenan shine ibn shahab muhammadu bin muslim az-zuhuri ko kuma ka ce imamu zuhuri an aufi bin haris bin tufaili daga wa aufu aufu danwa dan haris dan haris danwa dan tufail to waye wannan shi shi wannan aufu bin haris bin tufailin sai aka ce wa huwa ibn ahi aisha li ummiha shi dan uwan aisha ne ga uwarta kenan uwarsu ɗaya da aisha ko mun gane bil munasaba a wancan guri a wannan guri sai muka zana ɗiyan abubakar siddiq kenan shi wannan aufu dan haris bin tufail ƙane ne gawa ƙane ne kowa gawa kada ne kowa wan aisha ne amma dai wan aisha daga daga mamata kenan ba dan abubakar siddiq ne ba uwarsu ɗaya da aisha amma dai tare ba fi bai abubakar ya girma a gidan abubakar wancan satin mun zane ɗaya zuwa ɗaya abubakar guda nan abubakar siddiq a nan salalai salawa da ya mazan ɗaya shi guda bakwai ne ko to abubakar siddiq farko farko halifa shi ma ya ci a sage shi ya abubakar guda nawa ne to sai a zana su asma'u aisha abdullahi abdulrahman muhammad umu kulsum kenan wanda su ne yawa abubakar siddiq sai dai duka ba uwarsu ɗaya ba kamar iya annabi sallallahu alaihi wasallama da mun zana sai mu ce dukkan iya annabi sallallahu alaihi wasallama na Hadija ne sai dai Ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallama duka din shi uwarsu wace ce Khadija amma dai Ibrahim ne dan Mariyatul Qibbiya to wannan ɗiyan abubakar da kuka zana wannan guda shidda nan ba duka ba wasu da mun gane kenan shi wannan auku wane auku bin wa auku bin haris shi da bai ko to ka zo aisha radiyallahu anha aisha humaira wace ce uwarta ummu ruman ita aisha sunan uwarta ummu ruman ummu ummu ruman ummu ruman alkunya ce kenan sunanta zainab sunan uwa aisha zainab ana mata kunya alkunya da ummu ruman kenan ita aisha wanda suke ciki daya da ita da abdurrahman su ne ɗiyan ummu ruman da aisha da abdurrahman a can babu hajji aimi lokacin da zata tsoho umara daga tal'im sai aka gama ta dawa daga abdurrahman dan uwanta kenan kaga aisha ita da abdulhamar kuma fa sai ka zo asma'u ita kuma da dan uwanta abdullahi sunan uwarsu kutailatu bintu abdul'uzza kutailatu bintu abdul'uzza kenan wanda ita ce ta aihuwa abubakar asma'u da abdullahi ka samu nawa hudu sai ka zo muhammadu muhammadu a ce uwashi asma'u bintu umaisin wanda aka aiho shi a hajjatul wada'i wa fiha waladat asma'u bintu umaisin bi muhammadin bi baida'i kenan shi shi ɗaya ne washe asma'u bintu umaisin sai kuma da kai wanda ake ce mata ummu kulsum ita kuma abubakar radiyallahu anhu ya rasu ya barta tana ciki sunan uwarta habiba habiba sunan uwarta ummu kulsum kenan ita bayan mutuwai sai jina abubakar aka aiko ta kenan daga can take cewa waɗannan su ne yanwa abubakar siddiq kenan shi wanda mai bada labarin auku bin harith bin tufail dan uwa ne ga aisha ko amma dai wajen wa wajen uwa sai ke bada labari sai ce anna aisha ta hudisat aisha an ba ta labari anna aisha ta hudisat aisha an zo kenan an zo a gaya mata labari wani labari ne aka bata labarin da aka bata sai aka ce anna abdullahi bin zubairu kala abdullahi dan zubairu ya ce abdullahi dan zubairu ya ce to shi wa abdullahi dan zubairu shi ma wancan satin mun kara bayani akan shi ko abdullahi dan zubairu ya kasance dan ya aisha ce asma'u bint abi bakar kenan abdullahi dan zubairu me yake wa aisha ta yake mata dalilin wannan ma ake mata alkunya da sunan shi aisha ta zo gura annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya nabiyyi la kannaita nisa'ika duk matan ka ka musu alkunya kowace ana kiranta da uwawwa ne kaza kaza ana kiranta amma dai ni ba ni da bi alkunya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yanzu ke ma za a miki alkunya dawa da da dan el uwaki kenan wade abdullahi abdullahi bin wa bin zubair dan wanda ake cewa aisha a cikin zaga wata ran sai a rika cewa aisha wa an ummul mu'minin ummu abdullahi aisha radiyallahu anha ko to to abdullahi bin zubair inna wannan kuma a tarihi shi shine farkon awwal mauludun wulida fil islam ba'da al hijra shine farkon wanda aka haifa a makka bayan an yi hijira a madina bayan an yi hijira bayan musulmi sun yi hijira daga ina daga maka sun zo madina shi abdullahi dan zubair shine farko wanda aka aifa lokacin da yahuda sun yi sirri a garin madina suna gaba an aihu ba wanda suka hijira ba sa aihu ba musulmi ba sa aihu ba sai aka aiho abdullahi dan zubair asma'u ta aiho shi musulmi har suka yi ta jin daɗi a garin suna jin daɗi an aiho wannan dan wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu shi wannan abdullahi dan zubairu yana da shekara nawa goma sha ɗaya domin an aihe shi bayan hijira to sai kuma labari ya ce anna aisha ta kudisar aisha aka zo aka yi mai aka bata labari da aka bata labari aka ce anna abdullahi bin zubairu kala abdullahi dan zubairu yana korafi ya yi magana fi bai'in a cikin wani kasuwa da aisha ta yi au a da'in ko kuma wani kyauta a adatuhu aisha da aisha ta bada kenan ga wata ruwa sai ce fi darin lahaba a cikin wani gidanta ne da ta sai da tarbawa miskinai sadaka sai abdullahi bin zubair sai ce kai aisha abin nata yayi yawa ta sai da ta doki bashi kullum tana taimako kenan abin nata yayi yawa shine korafin ne kenan wani korafi ne abdullahi bin zubair akan aisha ta kamar ai cikin manaqiba aisha can ba da muka yi ba akan ka mata ba darhami dubu ɗari a ka mata kaza a ka mata kaza ta rufe su gaba daya kuma ta zo tana azumi a ranar ta zo tana cin waina ko ta ci gumba ai bilimi wannan bayani kenan ai kuma mun yi can baya inda urwa bin zuwa yake cewa bai taɓa ga mata guda biyu ba wanda kirkin su kamar asma'u da aisha wanda komi kawai ba da suke kenan aisha cikin kirkin da wai za a ba ta dubu kamar mutum ba shi miliyan ɗari yanzu kuma ya rube su gaba ɗaya a ranar kuma in magariba ta yi zai buɗe baki sai ya ɗauko waina da gumba ko kuma a baka miliyan ɗari ka raba su da marisha sai a ganka kana faci a rigarka da allura kayan kirki ba baka to aisha haka take to baicin wannan kuma abin da ta mallaka duk sai ta rika sai da tana tana sadaka tana ba miskinai kenan nan menene shi abdullahi bin zubair ya korayi akan ta fi bai fi darin laha ba'at wani gida ne gare ta shi ne tilo kwan ta raba ta raba shi ma gidan sai ta sai da shi ta sai da shi tace shi ma arbawa miskinai to shi ne ga mamman shi ba ta yi bane ba ta yi daidai ba kawai mutum ga tsoho yana taraba yana taraba yana taraba ku ce kai wannan zan mu sa a hana shi sai da koyi shi ne nahi abdullahi dan zubairu ce wallahi na rantsi da Allah la tanta haina aisha aisha ko ta hannu da wannan abin da take aula hajuran la alaiha ko kuma in hana ta sarrafa dukiyar ta sarrafa dukiyarta alhajar huna nan la hajiran ba kauracewa ba ake ni alhajaru a fiqhu ana cewa alhajaru abinda ake cewa alhajaru a fiqhu man il insan an yatasarrafa min mali a hana mutum ya sarrafa dukiyarsa kamar kana da dukiyarka sai in baka kula da ita sai a hana ka iko ko shugaba ko wani wanda yake ikonka sai ce an hana ka sarrafa dukiya to shi ne na abdullahi dan zubair yace zai wa aisha wannan hukuncin ya hana ta sarrafa dukiyarsa to wannan abin bai wa aisha ba daɗi da aka zo aka bata labari sai ta ce a huwa kala haza yanzu abdullahi dan zubair da kan shi wannan dan nawa shi wannan kalu na am wanda sai kala labarin suka ce kat shi ya wadi qalat aisha sai aisha ta ce huwa lillahi nazar wallahi na ɗauki alwashi adawul na yi alwashi allah ukallima ibn zubair kalmata ba zan wa ibn zubair bagana ba ko so ɗaya abada ha abada kenan abin ya bata ni na rene ka ɗana kuma ka zo da ina sadaka ka ce ka hana ka ce har ma za a samu amfarko in ba na taɓa dukiya ta ba kenan shi ne abin ya bata haushi ta ce ita ba za ta yi alwashin ba za ta wa abdullahi ibn zubair ba magana halmi ha abada sai aka yi fastushfa ibn zubair sai ibn zubair yake neman alhurma bil muhajirina ga muhajirai ai muhajirai sune masu girma badan lahul muhajirin ko dan Allah zuba ana sa muhajirin akan asago sai duk wani tsoho muhajir wanda yake rayu a lokacin sai abdullahi bin zubair sai je guri shi neman mi alhurma ya ce aje alalaba aisha wannan abin da tace ba ta magana ba ta janye ko shi na dalati jiratu ha lokacin da kaurace man ƙauratar da ta mai ta yi tsaho abin ya yi tsaho ke ya je ya je gurin wannan ya je gurin wannan ga wata ruwaya sai aka ce lokacin da ta ƙaurace mai kinna sai ga komi nashi baya tafiya komi ya tsaya komi nashi ya tsaya kenan albarkoki duk komi nashi ya tsaya faƙalat in aka zo neman alfurmai faƙalat sai ta ce wallahi la ashfa fihi ahadan abada bannan ne banna bada alhurma ga ko mutum ɗaya har abada kenan banna amsa alhurma in mai magana har abada wala ata hannas kuma bana karya ba ada walƙin da ne ila nazari lazi nazartu abada kenan wannan ata hannas bana karya ba wannan alwashin da ne har abada falan ma dala ala ibnu zubair lokacin da abin yayi tsaho absa abdullahi dan zubair me yayi tsaho wannan rishin magana da aisha take mai كلم المسورة بن المهرمة وعبد الرحمن بن أسود بن عبد اليهوسى sai iske wa'annan sahabban guda biyu su kuma wannan sahabban guda biyu yan uwa ne ga annabi na wajen yan uwashi na wajen uwa annabi yan uwan yan uwa annabi ne kenan shine aka ce kallamal muswara sai shi Abdullahi dan Zubair sai je ga wa muswar bin maharama da Abdulrahman bin Aswad ya ga musu wa huma min bani zahara zuhra su wannan miswar da abdulrahman sun kasance na bani zahara ne kenan fami ne na dangi na uwa annabi faƙala lahuma sai ya ce musu wane wuri gaban abin faƙala lahuma ala abla bin zubair ya ce wawa ya ce wa musu da abdulhaman ya ce musu min an shudu kuma billahi ina nema gare ku dan Allah kenan kana kana nema mutum wata al'umma an shaidu kuma bila ina gama ku da Allah ina nema gurin ku dan Allah illa adhaltumuni ala Aisha ku je ku sanya ni gurin Aisha fa innaha ita Aisha la yahidu laha bi kamata ba akanta an tanzira qadi'ati tayi alwashin yanke zumuntata kenan ku tana ga girman ku ku doke ni ku kai ni gurin ta domin mi bai kamata ba a gare ta yanke mi zumuntata dawa dawa aka gawa musuwar dawa to fa aka bala bihi musuwar wa abdurrahman mustamilina alaihi bi addiyatihima sai musuwar da abdurrahman sai suka gabato da shi abdullahi bin zubair mustamilina alaihi suna lulluɓe da shi bi addiyatihima a cikin mayahinsu kamar mutum biyu sun zo da kai kuma sai a saka cikin wani mayahi yanda ba an gane ka ba sai suka shigo gidan hatta ista'azana ala aisha har dai suka yi sallama akan aisha kenan suka nemi izini akan su shigo kamar ga sanai ka doka kamar kana ga abu sai sun zo gidan ko dawa dawa da miswar dawa kuma da abla da da abdulrahman kuma sun lullubewa to hatta ista'azina suka nemi izini a bisa aisha kenan izinin mai su shigo faƙala suka ce assalamu alaiki aminci ya tabbata a gare ki wa rahmatullahi barakatuhu ga wata ruwa da suka zo suka sallama sai suka ce assalamu alaika ya rasulillah tukwana suka ce assalamu alaiki wa rahmatullahi barakatuhu tunda a gidan nata a lokacin inda suka iskota a nan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yake tunda a ɗakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗakin aisha sai dai ta sa sitar lokacin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗakin ba ta wuta daga ɗakin ba sai ta sa sitar ta sa kamar mai labule ko abin da ya raba ta da gurin kenan ba a ɗakin ba ga ita ga kabarin sai ta sa sitar haka abin da ya raba ta da kabarin kuma da aka binne babanta ma abubakar a nan ma duk tana ɗakin ta sa sitar ta sa abin da ya kare ta da gurin kamar salon ba a ce nan kuma an raba haka ne gurin yake sai lokacin da aka binne umar bin haddab ne a lokacin ne aisha ta wuta ta bar ɗakin wannan da wannan da suka iskota a ɗakin wannan sallama da suka yi ga wata ruwaya ta suka yi assalamu alaika ya rasulillah sai da suka fara sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sun zo ko sai sallama ana da hulu ana da hulu mu shigo fa qalat aisha sai aisha tace udhulu ku shigo qala sai suka ce su biyu kulluna ya ummi ya ummul mu'minin mu duka mu zo mu shigo ya uwar mu'minai kenan dan kasta ce ka gane nan dan kar ta ce su mata laifi ba ta gan shigo da wannan suka ce mata kulluna mu duka mu za mu shigo qalat na'am sai ta ce eh udhulu kullukum ku shigo ku dukan ku wala ta'lam ita Aisha ba ta sani ba annama ahuma ibnu zubairu ashe suna tare da Abdullahi dan Zubair su wannan falamma dahalu a lokacin da suka shigo da hala ibnu zubair fil hijabi sai shi ibnu zubair ya shiga cikin shakammaki sai shiga cikin hijabi ba shiga cikin hijabi haka kamar ai can cikin aya ba ta yi ba matan annabi ana musu hira ana musu komai amma dai in za ku musu hira ku musu wara'il wara'il hijab ko kamar misali su mata annabi sahabbai suna musu fatawa suna musu hira suna musu hira ta musulunci su tambaye su amma dai ba gaba da gaba ba ya suke musu hira wara'il hijab bayan shakammaki kamar yanzu misali ga ɗaki nan shamaki shamaki kamar ga ɗaki nan sai a sami sai a sa rido dogoko kenan ke su suna suna ciki kuma su wancan wanda su magana suna ina suna waje mun gane ko kamar rido ba ana raba daki da rido ba to haka mata annabi in sahabbai su musu magana tunda aya ta tai wai za su altumuhum mata'an idan za ku tambaye su wani abu ku tambaye su daga bayan kamar nan ranar nan kenan nan ciki haka kamar ɗakuna mai zuwa sa rido a ɗaki biyu ne salon da rido can kenan kenan shi ne da suka shigo ita aisha kenan tana can cikin bayan hijabin ko to shi abdullahi ibn zubair da mai ne ɗanta ne kenan sai aka ce da hala ibn zubair fil hijab sai shi abdullahi dan zubair sai ya fada can cikin ishaq inda take dama ai ɗanta ne wa ata naka aisha sai ya runguma aisha da mai ɗanta ne ɗanta ne kawai he rungume ta wadda take shirwa sai ya fara yana mata magana waye biki yana kuka ga wata ruwaya yana sumbanta ta ita ma kuma tana kuka wadda bika musuwar kenan shi yanzu da ja Abdullah bin Zubair ya yi mi ya shigo gurin uwar shigo yaron gurin uwar shigo yana kuka akan laifi da mata ko wadda bika musuwar wa Abdulrahman yan shidani sai dabika sai musuwar da Abdulrahman su ma sai suka fara yan shidani suna nema ga Aisha illa kallamatu Aisha sai kin mai magana wa qabilat minhu ki amshi uzurin shi ki mai magana wa yaqulani kuma suna cewa Aisha kad alimti haqiqa Aisha kin san fa anna rasul sallallahu alaihi wasallama na ha annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana amma kad alimti min alhijra abinda yake sai naka kaura cewa dan uwanka annabi ya hana ayi gaba wa annahu la yahilu li rajulin kin san ho Aisha bai kamata ga mutum ba an ya hajura a hahu ya kaura cewa dan uwan shi fauka salati layalin sama da dare uku suke suwa suke gaya mata wani magana su musuwa da suka yi ta gaya mata suka yi ta gaya mata shine ne ce falan ma aksaru ala aisha lokacin da suka yawaita magana a bisa aisha mina tazkira na tunatarwa da suke mata annabi ya hana wannan abin wata harish kuma suna matsa mata in mai magana tabiqat tazkuruhuma tabiqat sai ta fara tazkuruhuma ita ma tana ambata musu wata biki kuma tana kuka wata qulu tana cewa aisha inni kan nazartu ni na yi alwashi wa nazaru shadid alwashi ko mai tsanani ne ba lam yi zala ba su gushe ba dai su wannan din biha suna ta mata magana hatta kalamat ibnu zubair hatta tawa ibnu zubair magana kenan tunda ta ibnu zubair magana kenan alwashi da ta yanzu me ta yi sai ta kankare shi ko shi kuma ka fara shi menene ita ko raqaba ne in ka koma can suratul ma'ida zai ma bayanin duka fara kai na adal ko ta wannan ita ko raqaba ne to da wannan Aisha kenan ita warware alwashin da tai wa ataqat fi nazariha 40 raqaba sai ta enta a cikin wannan alwashin da tai baiwa na 40 a bai bai ɗaya ne ma ake amma ita da tai nawa 40 wa kana tazkur ba'da ma ataqat 40 kuma sai ta kasance tana tuna wannan abin bayan ta enta bayi 40 kulli sai ta tuna wannan abin da ta yi in ta tuna me take yi fata da ki sai ta yi ta kuka kama abin bai yi ba hatta ta bulu dumu a hakimar ha haddai hawayen kukan nata ya jika wannan la wannan mayahinta dan mun hawaye ya jika mayahinta dan yawan kuka in ta tuna abin da take kenan wannan me zai gane a wannan darasin ana a da kai abinda zai in mutum ya ana kaurace ma ai shi anan ai shi abinda Abdullahi bin Zubair in ya ai shi ne bai kamata ba ai mammashi ce ko mammashi ce kuma ai sadaka ce take bada take bada ba sai ka zo kawai tsohon kare da sadaka yana sadaka ka ce to wannan karar shi zamu kai duke tashiwa gaba ɗaya za a amshe bai a kara komi ba ita sadaka ce take bada shi kuma ai a gaske ke a gaske shi yake shi ba yana ga ta karar da komi ta ƙara da kuma ita kuma tana da ihlasin in ta ba da Allah ya ba ta kenan ka ɗauka anan kowa na da gaskiya kenan da wannan kace akan hijira shine malamai suka ce karkashin wannan uwaye suna iya kaurace wa iyansu dan su ladabtar da su fauka salatin yin kamar da yayi lahi yayi lahi baban shi ko mamashi tana iya kaurace mai sai wannan ma magana har saboda kwana uku dan ta sai ta shi daidaita kenan ai ibnu zubair nan aisha ta kaurace mai kwanikai da tsaho ba da wani ba don ta saita shi kenan kaura cewa fauka salasin saboda kwana uku ce gaba kenan amma dai da kwai inda gaba in ta wuce kwana uku ba laifi ne ba wace irin na uwaye su kaura cewa e kamar yaro ai yana laifi babban laifi sai oshi ta ce na na shafa mai lahiya yana canye ba kona wani guri uwar yayi kira ma bata dokan waya tayi tayi tayi sai an gamu da yan uwa da kawu da wane ne a zo a yi su rugo to wannan uwaye ba su lahi suke wannan sun yi wannan ne don su yi don su lalata da shi kamar yanzu misali yaro an ce kakka yi aure ai uwa an ka sai ka tsinkaye sun ce kakka aure wata ai kanin ka kai kaza sai ka je kai abin ko ka kai kaza sai ka je kai abin sai uwa ta ce a yayi kaza to ai ni ya je ya isa da kai tun ya isa da kai shi ni ba uwana to wannan a uwaye babu babu ne kamar yadda kenan Aisha tawa tawa Abdullahi bin Zubair to sabon karatu sai ce hijiratul muslim alhijira nan shine almufaraka ko muqata'a ko musarama duk hijira kauracewa mutum kenan wannan darasi ne zai ma bayani akan mutum ya kauracewa mutum dan uwan shi ya ne za a yi kenan in ka ce alhijira ka iya kiranta gaba ko ka ce mata almusarama ko ka ce mata almufaraka ko ka ce mata almuqada duka gaba ko almuhajara duka gaba kenan gaba tsakankanin mutum musulmi da mutum musulmi sai ya ce قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث ليالي
to wannan ruwaya da zan makaranta ruwaya ce baitin ta zo nan adabul mufrad ta zo a buhari can buhari da muslim can babban jami'u sahihin buhari ya hudo ta can kenan ruwaya ce muttafiqun alaiha yace wa hadathana muje hadathana isma'ilu qalawa hadathani wa malik wani malik bin anas ko anwa an ibn shahab wa ibn shahab muhammad ibn muslim imam zuhuri an anis bin malik an rasul sallallahu alaihi wasallama kala la annabi sallallahu alaihi wasallama ce la tabagadu kada ku yi kiyayya tabagadu kiyayya mu rika kiyayya juna kamar yanzu ka rika kin mutum baka san abin da ma ba musulmi ba su rika kiyayya tsakanin su wala tahasadu kada ku rika hasada ya su da hasada da wuce ai hasada da rubuci kashi in ka ce wala ta hasadu kada ku rika yin hasada ai hasada larabci kada ku rika yin kyashi kyashi ne me kyashi gunewa ko da kaga wani yayi wani abu kai ma kaga kawai cuta ce ita ma fasa ne kawai ka tsane yanzu wani ya sake moto ko sake inji ko sake riga da ka gani sai kaga kawai kana cika kana batsewa to da kaga wani sai ka rika adda Allah hudda ma hasada da ita hasada wata nawa cuta ce kana da ita baka san kana da ita ba duk in kaga a ranka in kaga dan uwanka ko wani abokinka ko wanda kuke tare ya sake riga ko ya sake mota ko ya sake inji kaga a ranka kana jin haushi to sai ka tashi kai ta adda kana Allah ku damuni hasada duk in kaga mutum yayi abu kai ma sai kai irin hannu kamar yanzu ko mutum in ke kirki sai kai ma kawai sai ka bubbuga ka dauka wannan shadda ka dinka ta to kenan duk kana da cutai hasada kenan sai kai ta adda ko ko mutum kana hawan moto yana hawan moto gurin aikin kuɗa kawai da ya zuwa shigiri ya sake ya sake moto ko kuma ya fasa hawan moto ya yi ne ya hau mota kai wasu ka ce ba shi zaka hayo ka bubbuga ka hau motar nan ko kuma bilo kake hawa ya hau inji kai ma ka ce sai kai wannan kenan kaga duk wani ka da el cutai hasada kenan ba a kyashi duk abin da Allah ya ba mutum kakka yi kyashi kai ma nemi Allah ya baka shine ce la ta hasadu kada ku yi kyashi wala ta dabaru kada ku yi gaba ta dabaru kenan wanne kade kai wanne kade kai kenan ku zamanto ba ku magana tsakaninku wa kunu ibadallahi ihwana ku kasance bayin Allah ne ɗan uwan juna wala ya hillu bai halatta ba ga musulmi an ya hajura a hahu ya ƙaurace wa ɗan uwan shi fauka salasu layalin sama da kwana uku kenan gaba bakin ta kwana noci kwana uku ba a so kawai ka kaudawa mutum kai har sama da kwana uku kenan kaga wannan hadisin ruwaye wannan abu ne ta hana mu kan mimi kiyayya kan mimi ƙyashi kan mimi gaba mu kasance yan uwa ne na juna ko bai kamata mutum ya kaurace mutum sama da kwana uku to wannan ruwa na ka ayi gaba ka ayi gaba ka ayi gaba sahabban da suka rawaito ta sun kai sahabbai tara na ɗaya dai ainihin ga waye rawaito ta anan Anas bin Malik ko Anas bin Malik ya rawaito ta in ka koma kuma a wannan hadisi na Aisha shi ma ai musuwar dawa karanta miswar da abraham ya suka ce kad alimti anna rasul sallallahu alaihi wasallama naha amma kad alimti min alhijra wa annahu la yahidu li rajulun an yahjura ahahu fawqa salasi layali kenan ai kaga miswar da abduwa da abdurrahman ma sun rawato shi tunda sun gaya wa aisha a gaban da suka ce aikin sani annabi ya ce bai kamata ba mutum ya kaura cewa mutum dan uwan shi musulmi saboda me kwana uku kenan kaga wannan ruwaya Anas ya rawaito ta Muslim ya rawaito ta Abdurrahman ya rawaito ta Aisha ma an wadi a gaban ta rawaito ta kenan kaga nan ma sahabbai wajen nawa hudu kuma ga na biyan nan sai ce ga Abdullah bin Zubair nawa ah ga Muslim ga Abdullah bin Zubair ga Aisha ga Abdurrahman ga Anas bin Malik kenan sahabbai biyar suka rawaito wannan sai ga na shidda mana je ka قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن, بن يزيد الليثي ثم الجندعي أنا أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ثلاث ليالي يلتقيان فيسد
فيسد هذا هذا ويسد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام can ka samu sahabai nawa biyar nan gane nawa shidda yace hadathana abdullahi bin salih hadathani laysu hadathani yunus an ibn shihab an ada ibn yazid al-laysi an juda anwa karanta أن junda iyu anna aba ayuba man huwa aba ayuba man huwa aba ayuba aba ayuba al-ansari ai aba ayuba al-kunya ce masmu aba ayuba ai alkunya ce masmuhu ya sunan shi khalid bin zaidi khalid to dare da mu kuma aba ayuba al-ansari sunan shi khalid dan zaidu ba ai mu ko baya ba ya suna aba ayuba al-ansari sahibu rasul sallallahu alaihi wasallama sahabi ko aboki ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin tarihin abba ayyub al-ansari khalid bin zaid wani tarihin shi ne babba kadan daga tarihin shi kadan daga tarihin shi ya shi ya sarke annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi hijira lokacin da aka yi hijira daga ina annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi hijira daga makka zuwa madina ya wuta da shi da abubakar siddiq shi da abokin shi abubakar siddiqo to lokacin da is- suka isko garin madina sun zo garin madina kowa so yake annabi ya sauka a ina a gidan shi ko kai ne ma an ce annabi ya zo gari ai dole ka san sai an yi ƙuri'a ko kowa gidana gidana gidana kowa yana so annabi ya sauka a gidan shi kawai sai aka ce a saki taguwa fa inna ha ma'amura a saki taguwa inda ta je nan ne za a sauka eh taguwa annabi aka saki ta inda ta tsaya nan ne eh jama'a suke bi baya a zo kofa gidanka za ta tsaya sai ta yi gaba eh kan a zo kana kowa ta kofa gidan shi sai ta yi gaba sai gaba ba ta tsaya ba a ko ina sai gidan wannan bayan Allah Khalid ya sunan shi Khalid bin Zaid min bani Najjar al-Ansari ba ta tsaya ba ko ina sai gidan Abi Ayyub al-Ansari sai sabka gidan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai sabka gidan Abu Ayyub al-Ansari Khalid bin Zaid kenan wannan sahabi shine wanda ya sarki annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga makka zuwa madina annabi sai da yan kwanakai ko watanni a gidan shi har sai lokacin da aka gina gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da masallaci a gurin tukwana annabi sai ya kauro daga gidan aba ayyubal ansari ya komo ina gidan shi annabi sallallahu alaihi wasallama to annabi da ya kauro daga makka a cikin matan shi da waye zo dawa lokacin da annabi ya hijira a cikin matan shi da ya hijira ai lokacin nan mun san dai hadija radiyallahu anha ai ta da su ko to ya yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya saka gidan abu ayyub al-ansari ko to da a cikin matan shi da waye zo bai ba ba kowace eh to da aka gina gidan eh da ya zo da ya tare a gidan gidi eh sauda jazakallahu khair sauda lokacin da aka gina gidan nashi da ya tare da sauda ce kenan lokacin annabi da ya hijira aisha wa tazawwaja isr wafat aisha bi sauda wa bi sauda wa aisha isr wafat khadija bayan mutuwar khadija radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya auri aisha da sauda amma dai aisha ita an yi auren ba a tare da ita sai bayan gazawatul badar sai bayan gazawatul badar aisha ta tare kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo garin madina lokacin ya sauka gidan aba ayyub al-ansari da aka gina gidan shi a lokacin nan matar shi wace ce sauda eh kenan gidan ma da aka yi gidan annabi masallaci ne da ɗakin sauda da ɗakin aisha radiyallahu anhuma matan shi biyu ne kenan suka tare a gidan kenan amma dai ita aisha a lokacin bata tare ba sai da aka yi gazawatul badar bayan gazawatul badar ta tare kenan sai ka ɗauka anan bayan mutuwa aisha annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ya fara aura ita ce sauda da Aisha kuma hijira ma da Annabi sallallahu alaihi wasallama gida da aka fara ginawa a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama gidan Sauda ne da gidan wa Aisha to kwana da aka yi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kauro gidan shi ya bar gidan Aba Ayyub al-Ansari wanda ake ce mai Khalid dan Zaidu sai ya ce anna aba ayyuba sahibu rasul sallallahu alaihi wasallam ahbarahu aba ayyuba khalid dan zaidu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari anna rasul sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu irin na sama ne la yahillu be be halita li ahadin ga mutum daya an ya hajura ahahu ya kaura cewa dan uwan shi fauka talati layalin sama da kwana uku bai kamata ba mutum yayi gaba ta wuce kwana uku yaltaqiya ne kama kana gaba da shi ai ana shan hamata ko rayuwa ce daman dole sai an saba in an sha hamata an saba to wai so ake kan kwana ku dai a shirya kenan shine ne kima yaltaqiya ne in ai gaba yaltaqiya ne sai su gamu fa yasuddu haza wa yasuddu haza wanda ya kauda kai wanda ya kauda kai kenan an sha kwana masallaci za an sha kwana nan kamar ka sha kwana shi ma sha kwana sai wanda yi nan wanda yi nan kenan shine fa yasuddu haza wa yasuddu haza wanda ya kauda kai wanda ya kauda kai ga wata ruwa sai yace fa yuridu haza wa yuridu haza wanda ya kauda kai wanda ya kauda kai kamar yadda muke yanzu kana gaba da mutum ya sha kwana ka sha kwana ba haka haka haka ba to shine ba su kenan shine ne yace ma yaltaqiyani su gamu fa yasuddu haza wanda ya kauda kai wa yasuddu haza wannan ma ya kauda kai sai yace wa hayruhuma allazi yabda bis salami amma dai hiyayyen su tsankanin mutum biyu masu gaba wanda yayi fadala yayi daraja yayi alheri shi wanda ya kai zuciyar shi ne sai ya ce wa dan uwan nashi salamu alaikum ai akai akai gaba ai wata kai sai ka kai gaban nan ta isa sai kai sallama to shine aka ce wanda yayi alheri wanda ya fara sallama shine ga wata ruwa sai yace wa hayrihu ma man bada abislam yayyan su wanda ya fara sallama sai aka ce ga wata ruwa ce in ka mai sallamai shi ya amsa to kun shiga cikin lada gaba daya in ka mai sallamai shi bai amsa ba to kai ka mutu daga gaba shi yana cikin kushin Allah kenan kai dai ka ce assalamu alaikum in ya amsa to an wuce gurin in bai amsa ba kuma kai dai ka yi ka huta to sai malamai suka ce anan kuma idan amsa sallama kawai ta warware gabai kamar da kun sallama kamar mutum biyu suna gaba sai aka zo aka yi sulhu aka yi salamu alaikum salamu alaikum to shi kenan kawai ba zulbi ai ana iya salamu alaikum salamu alaikum dalilin wa'ansu amma dai kuma sai kowa rikawa kowa mai kuska ai da kai wannan ko ai sulhu ai salamu alaikum kowa yayi sallama a cikin yana firkice ko amma dai to sai malamai suka ce to sallaman nan wai ta ture gaba babu laifi sai malamai suka samu sabani daga cikin ma imam malik ya ji akan an sallama kawai gaba an wuce ta wuta amma daga cikin malamai ma ibnu qasim a malikiyan ma ibnu qasim al maliki ce a'a sai mu'amala ta koma irin ta da kamar yadda sauran malamai suka ce kamar hi mu'amala ta koma irin ta da ai da eh ai da ko yanzu muna ko kai muke gabato to ai muna iya zama a game da wani da wani ayi sulhu in aka gamu da wani da wani aka yi sulhu sai su to salamu alaikum salamu alaikum ai wata ba hagama kuma ke ba ga wani babban mutum a ce sai kun gaisa a yaka a yi sallah a gaisa salamu alaikum kila wani yana aka wani haka sai kuwa ce to aka yi wannan ai gabai sai malamai suka ce har yanzu tana ne tana nan wasu kuma suka ce imam malik ce batta nan aka yi wannan ya amma dai mafiya suka ce gabar tana nan sai an koma irin relation mu'amala irin tara kenan in ana zaman fada ana zama tare ana gaiso tare ana gaisa tare kowa yana shiga magana kowa kenan ai ana iya sallama amma dai zaman to in ana kallon hadarin kaji kai da kowa kenan yanda dai kai baka shiga magana shi shi ma bai shiga magana ka kenan wannan da sauran mi da sauran gabai kenan malamai suka ce sai an kuma mu'amala irin tada kenan a kuma mu'amala irin tada to shine gabar ta yi mi ta kare shine ce la ya hillu bai halitta bale ahadin ga mutum ɗaya an ya hajura a hahu ya kaura cewa ɗan uwan shi fauka salasin sama da kwana uku ko dare uku yaltaqiyani su gamu fa yasuddu haza wannan ya kauda kai wa yasuddu haza wannan ma ya kauda kai wa hayruhuma wanda ya alheri a cikin su allazi yabda bis salami shine wanda ya fara yin sallama muka ce ga wata ruwa aka ce in kai sallama ba a maida ma ba kai ka shi wannan kuma yawa sai ce sahabi na wani gina wane a ba ayyubal abu ayyub al-ansari sai yace kuma na gaba قال حدثنا موسى قال حدثنا وحيد قال حدثنا سحيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا to kaga shi ma dai na sama ne ko daga wa حدثنا موسى حدثنا وحيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن السهر الدوسي على الأصحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي لا تباغدوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا لا تباغدوا kada ku yi me kada ku yi kiyayya wane ki wane wane ki wannan musulmi wala tanafasu kada ku yi tanafasu munafasa da hausa eh rige rige yace rige rige ne a kawai dai a je fasata ta gasa ka ku yi gasar juna gasa la ta nafasu kada ku yi gasa me gasa kenan ai gasa duk in ka ga mutum yayi abu kai ma sai kai shi shigen hasada ce duk in ka ga abu yayi wani yayi in ka ga mutum ya zo makwabcinka ne daga ya zo ya zuwa gida lasho ya sake mai fantir yayi mai kai ma washe gari a kasuwa makwabcinka ne daga ya sake mota kai ma sai ka sake kenan shine lata na basu ka kuyi gasa sai dai ita wannan gasa malamai suka ce fi umuril fi umuri duniya a cikin al'amari na duniya ne ba a so a yi da hiya mazmuma fi umuri duniya wa mahamuda fi umuril yawa kenan tunda ayar qur'ani ta ce wa fi zalika wal yatanafasul mutanafisun dan wani ibnu taymiya yake cewa at-tanafusu laysa mazmumun mutlikan bal huwa mahmudun fil khairi shi gasa ba duka ne ba a santa ita gasa ana santa ma a cikin ayyukan alheri a cikin ayyukan alheri ana san me gasa dan ayar alqur'ani ta ce fa fi zalika fal yatanafasul mutanafisuna dan sahabai ai suna gasa a cikin ayyukan alheri wani sahabi za a je yaki daga an zo ya ce na ba da doki kaza na ba da darhami kaza na ba da wani kaza wani sai ya ji daga can shi ma sai ya zo ya limka ce na ba da kaza wancan ma ce ya ba da kina kaga sai nan gasa cikin aikin shi ne ake ce mai at-tanafusu fi a'malil khairi mahmudun gasa a cikin aikin alheri abin yabo ne ta in dai riya bata shiga ba gasa inda zaka yi gasa yanzu misali a al'amarin duniya ya sake mota makocinka ko abokinka na kasuwa sake mota ya ɗauko mota da koton ta kirki kawai da kaji cikin fada an ce ya sake mota kai maka ce ne gobe a ɗauko ma me a ɗauko ma wadda ta hita ko ke na kaga wannan gasa ce to ya ji ya gina babban masallaci a ƙauye kai ma je ka ƙauye ka gina me to kaga wannan gasa ita ake so ko kuma mai kuɗi ne ya gina mamman shi masallaci ko baban shi masallaci ko ya kai mutane maka kai ma je ka yi me to wannan tanafus fil amal hay ko ana taimaka ne za a yi wani abu a unguwa ko masallaci ko likita ko me za a gina sai ka ji wani ya bada kaza ya bada ton kaza na siminti ya bada kaza ya bada kaza ya bada kaza kai ma i gasa irin zashi ka bada wanda ya himi wanda ya nashi kenan kaga wannan shine ake cewa at-tanafusu fi a'malil hayy wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna haka sahabbai suke in za a je yaki gaba ɗaya mutum lokacin da za a je yakin wannan tabuka da kada wannan lokacin za a yi yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema gurin sahabbai kowa ya bada abin da yake wane ya bada wane ya bada wane ya bada da a kare bada usman dan afan da ya huto sai bada kamar ideciyar indu ke tashi gaba ɗaya sai bada ta shi ne ce cikin gurare ce fi sa'atul usul lazina tabu fi sa'atul usul laqad taballahu anil anil muhajirin wal ansar wal lazina tabu da wanda suka bi shi a lokacin kumci kenan irin su usman bin affan a gazawatul tabuka dukiyar kamar ka zaba dukiyar taka gida uku ka ɗauko biyu ka ce duka aje za a je yaƙi ne mai tsanani annabi ya tashi ya shele ce kowa ka gudunmuwa to wannan ka wannan ka wannan ka wasu mai ka rabu bi cikin dukiyar tashi ya bada to kaga wannan shine ake cewa at-tanafusu fi a amalil hayri kenan nan da ya cewa wala tanafusu kada ku yi gasa kenan a cikin al'amura a cikin al'amura na duniya kenan amma dai a al'amura na lahira ana yi mi kamar yadda muka ce ibnu taymiya ya ce atanafusu laysa mazmumul mutalikan bal huwa mahmudun fil khairi ana yin gasa a cikin ayyukan alkhairi sai ce wa kunu ibadallahi ihwana ku kasance bayin Allah ne yan uwa kenan ku kasance bayin Allah ne yan uwa kenan abinda zaka sa a ranka duk abinda Allah ya baka zaka samu kenan kakkai gasar dan wani yayi ko kuma kakkai kyashin wani ko kuma kakkai hasadan wani in an ga kayi wannan sai dai wani gasar shi ko a karatu kaga wani ya halarce Qur'ani kai ma kai gasar shi kai ne hadace a unguwa kaga ɗiyan wani sun aka ce ɗiyan wani an je sauka sun hada ce qur'ani gaba daya to kai ma sai ka yi gasa ɗiyan ka su yi mi kai na wafi zalika wale ta nafasul mu ta nafasuna makwabcin ka ɗiyan shi aka ce wannan ta samu baka wannan ta samu burebe wannan ta yi mai kai ma ka yi mi ka yi gasa kai ma za ka samu alheri ne eh ba gasar mota ba ya sake kai ma ka sake mota ba wannan ba za yi sai ya ce
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ما تواد اثنان في الله جل وجل وعز نعم أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما
to wannan zai zama kamar abin akan labari ne ke bada ko kuma umarni ne ke bada ma tawada isre ne da ɗaya mutum biyu su tawada ba su soyayya ba da ɗaya mutum biyu su soyayya ba fillahi dan Allah mai girma da buwaya aw fil islam ko kuma soyayya ta su dan dan musulunci fa yi furqu kuma sai su rabu tsankanin su kenan su shiga bi gaba awwal zambin yahudusuhu ahaduhuma da sababin zunubin da ɗayansu ya aikata kenan nan zaka gane da kwai gabar da ana yin ta wacce ce inda zaka kaura cewa mutum don sababin fasikanci ko kuma wani zunubi ta ma ba a ce wa yajibu hijranu ba tanya ne ina ne illa an yakuna fa yajibu mi fa yajibu hijranu kenan can ai an ce nan duk da muka yi ruwayoyin nan ta nuna ma gaba ka ta wuce kwana uku to amma dai ai da ko inda kawai zai kauracewa mata ba annabi ya ce ka kauracewa teburin da ake zama ana shan giya kenan dan ka kauracewa abokan ka wanda suke shan giya ai ba gaba ce ba mun gane kenan duk inda zai kauracewa mutum saboda musulunci saboda kaza to wannan ba gaba ce ba an samu tarihin wata ruwa ta Abdullahi bin Umar inda yake kiyar ya kauracewa dan shi shi ma saboda shi ya ce annabi ya ce kaza din ya ce ba za mu yi bala wajen yana ga mas'ala wani hana mata ne zuwa zuwa zuwa masallaci ba shi da wani ne eh to to shi to sai kaure cewa dan shi saboda wannan Abdullahi dan Umar kenan abu akan musulunci ko akan aqida ko akan wani abubuwa a nan kana iya kaure cewa mutum dan ka tafi da musuluncinka kenan da aka ce la idan ka kaurace mutum sama da kwana uku nan kenan da kwai inda ake kaurace wai ina da ake kaurace fasiki tahiya da musu kai wanda zai raba ka da musuluncin ka ko kuma ba ta aka ba duk inda ga ana suka aya Allah ka tsaya gurin fala ta qawdu ma'ahum to to duk wanda ga suna izgiri da aikin Allah da aya Allah dan ka musu gaba ba laifi ne ba ko wanda suke suka addinin musulunci dan ka musu gaba ba laifi ne ba kenan wannan duk gaba da muka da muka zana fauka salatin tsakanin dan uwa da dan uwa kamar yadda muka yi bayan can baya ta uwaye irin ta Abdullahi bin Zubair da Aisha irin ta uwaye su kaurace dan su dan su lantar da shi shi ma ba laifi ne ba sai ya ce
قال حدثنا قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معاذ سمعت هشام بن عامر الأنصارية
قالت معاذ قالت معاذ
mace ce tana cikin tabi'ai malamin manya tabi'ai mu'aza tana cikin tabi'ai mu'aza سمعت هشام بن عامر الأنصارية بن عمي أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرا- صرامهما وإن أولهما قيعا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء وإن مات على صراطهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلمه رد عليه الملك ورد على الآخر الشي- الشيطان wannan ruwaya ahmad ya hudu ta kuma ta cikin sahih wadda albani saha kenan ruwaya ce sahihiya yace hadathana abu muhammad qala hadathana abdul waris an yazid qala qalat mu'aza mu'aza wannan mace ce malama babba zamanin da sami'tu hisham bin amir al-ansari ibn ammu anas bin malik kenan tace ta ji hisham dan amir al-ansari shi kuma dan ammi ne ga anas dan malik wa kana qutila abuhu yawm uhud ƙarin bayani ne akan ita tace an kashe baban shi ma ranar gazawatul uhud annahu sami'a shi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yahillu li muslimin bi halita ba la yahillu li muslimin bi halita ba an yusari ma muslim yayi gaba da musulmi yusarin gaba da wannan gaba ake ce masa al-musarama ko al-muqata'a ko al-mufaraka kenan bi halita ba ga musulmi yus an yusari ma muslimin ya ƙaurace ya yanke alaƙa da musulmi ɗan uwan shi fauka salatin sama da kwana uku kenan bai halitta ba ka yi gaba ka ƙaurace wa mutum musulmi ɗan uwanka sama da kwana uku fa inna kuma to su biyun wannan fa inna kuma in dai har sai ƙaurace wa juna su biyun nan naki bani alal haq to sun kaucewa gaskiya kenan duk wanda suka yi gaba su biyun nan to shine aka ce fa inna kuma su biyun nan masu gaba na bani sun kauce anil haƙƙi da gaskiya ma dama ala siramihima a kulli suna bisa gaba wada kenan bai kamata ba a yi gaba ta wuce kwana uku in kuma aka yi gaba nan ta wuce kwana uku kai da shi to kun kaucewa gaskiya in dai kuna kan mi gaban nan wa inna awwaluhuma fai'an daga cikinsu farkon wanda ya komo fai'al wanda ya komo ke ne ya fara ga magana ya kuna kafaratan anhu to wannan magana da yi zai kasance kafara ne akan shi Allah goge mai lake sabaka hu bil bai domin ya rigaye shi kuma wayin magana wa in mata in kuma suka mutu ala siramihima absa gabasu lam yadkhila jannata ba za su shiga aljanna ba jami'an su duka abada ha abada kenan ko da nan malamai suka ce ba za su shiga aljanna ba kenan ko da za a sa su aljanna sai dai daga daga baya su kasance cikin wanda ahalin tauhidi wanda za a ce ta mun gane din din in kana da kalmar tauhidi zaka shiga aljanna kenan ba za su shiga aljanna ba kenan ko da su shiga aljanna kenan sai an dan bada su gidan yaro kwana biyu an lantar da su kenan dalilin cetan manzan Allah ko na abuwa daga ba su shiga shi ko ai wannan ne ba su kenan shine wa in mata in suka mutu ala siramihi ma abusa wannan gafar tasu lam yudkhila jannata jami'an abada ba za su shiga aljanna ba har abada wa in salima alaihi in kuma eh yazo ya sallama akan daya fa aba an ya kabila taslimihi sai eh ya ki amshi sallama shi wa salamuhu da sallama da mai radda alaihi maluku to mala'ika yake mai da wanda ya ce wa alaikumus salam wa radda alal ahad shaydan shi kuma wanda bai karba ba sai shaydan ya mai da mai sallama kenan ku bi kenan in kai ka zo ka ce assalamu alaikum shi sai ki kai gaba ta ashe ko ka ce mai assalamu alaikum sai ki bi mala'ika na rahama sai ce wa alaikum ya maida kai kuma shi ɗaya sai maida ma domin ya samu mi ya samu ɗaya kenan shi ne ke ne na sai na ƙarshe ce ko mutsa daga nan kai ya shiga to sashi قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ع- عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك gada قالت- dikki غضبك ورضاك قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله قال إنك إذا كنت radiyatun راضية قلت بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل.
أجل لست أهاجر إلا الس- إلا السمك illa ismuka illa ismaka to nan zaka gane kuma duk in aka ce a zo a gamu ko harshe da haƙori saba ce kenan wata ran dole sai an yi sai an saba amma dai zo mu zamna zo mu saba shi kuma ina muke ɗaukar darasi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ba mu labarin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama don mu ɗauki darasi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa aisha aisha ni ina gane yardarki kuma ina gane kushinki annabi ce aisha ina gane yardarki ina gane kushinki kenan ina gane an ana zaman lafiya a gida kuma ina ganewa in an taba ki ba zaman lafiya sai ta ce ya kake ganewa annabi sai annabi ya ce mata a cikin hira in muna zaman lafiya da ke in ma zaki magana ko rantsuwa zaki sai ki ce na rantsi da ubangijin muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai in an taba ki sai kirka cewa na a'a da ubangijin ibrahim da ubangijin ibrahim kenan me zaka dauka a wannan sai kenan zo mu gidan annabi ma zo mu gidan annabi darasi ne gare mu eh kamar yanzu bai gida a gidan shi ana girmama ka ana mai gida ana kaza ai wata ce saka mana abu ko ce ko isma'il ko eh wata ko ce kai zai wata ce da tana mai gida ce kai isma'il ungu ko isma'il ya ko isma'il baka wani kudin sai sai ba kenan ka san to irin wannan kenan da abin da yake gaya ma kenan da ko wani abubuwan wanda ba gaban ce ba ai ana samun duk in aka ce zo mu saba sai an samu abubuwa kenan irin wanda wata ran a sha mata ko a gida ko kai da mataka ko da wanka ko da kana ko da me ai ana wani dan shan kowa na firkice fuska to wannan yana zawa a rayuwa sai dai su ake a yi ne a dan kiyaye to shine nan Aisha da Annabi da abamu darasi dan shi duk abin da yake wakana gida Annabi sallallahu alaihi wasallama darasi ne gaba ga mu da wannan Allah da ikonsa sai a sa a yi action in a gina Allah sallallahu alaihi wasallama dan mu mu karanta ya zai zaman to da riski shine nan sai al sai aka ce qala rasulullahi alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa Aisha inni la a'rifu gada biki ni na san hushinki wani daki kuma na san yadda ki kina kirki qalat sai Aisha tace qultu nace wa kaifa ta'rifu zalika yaya kake gane wannan ya annabi sallallahu alaihi wasallama sai qala sai annabi yace innaki ke aisha idza kunti radiyatun in kin kasance kina cikin yarda kina cikin jin daɗi da ni ulti a cikin hirarki ma sai ki rika cewa bala eh wa rabbul muhammadu da ubana rantsi da ubangiji muhammadu kamar ka ce aisha wani abu haka ne kace eh wallahi haka ne ina rantsuwa da ubangiji muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ana cikin zama wa idza kunti sahida amma da in kina cikin hushi ulti sai ki rika cewa wa rabbu ibrahim kenan ai dai rantsuwa ce dai wa rabbu muhammad wa rabbu ibrahim dai rantsuwa ce sai ce da ubangijin kenan yadda kai kama sunan muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat sai ta ce aisha ta ce qultu ajal hin ce eh haka ne annabi ka gano amma dai last uhajir amma dai ai ba gaba ba na ma ban kaurace ma ba illa ismuka sunan naka ne sunan naka ne na kaurace ba gaba ba ne ban kaurace ma ba kai na ba gaba nawa ba sai dai na kauracewa sunanka yanzu zaga wannan shi ma a yana aukuwa a a gidajenmu da kai da matarka da wada wa aika ga mutum je yana aukuwa wannan kenan wanda ya zo mu ne wai mu ga ita gabai ita gabai irin wannan ta sama sama ta kowa ana yin ta dan mu gane wani kamar gidan alaba an bada wani kishi da ake na mata da wani abuwa duk ana yi kenan ana yi ne amma dai kasance leson ne mu gare mu in Allah so sai kiyaye su gaba ɗaya mata annabin yesu Allah sai ya kiyaye su ya sa musu imani ya zama to ba su da kishi ba su ba su ba su komi ba su amma dai Allah sai ke barin su a halayen su wata ranar mutuntaka dan ya kasance lesson ne ga ga yan baya sai ga annabi an yi kishi an yi kaza yanda mata mu su yi duk an yi wani abu dan mu ɗauko wannan ya kasance eh kaga kamar yadda mai mata hudu da suke gwagwarmaya kowa na yi ga kin annabi ana wannan me yasa ake yi darasi ne ga yan baya kenan shi ne kamar nan kenan daga nan zan mu tsaya da fata abinda makaranta Allah mu ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka sai da Allah kai mu satin gaba